الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه ما بعد فيقول المصنف رحمنا الله وإياه على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه كم قطع ذرء قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد اشتر نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن كفيف النوم فحراس البلد يسيحون نادى الصباح دنا نعم دنا الصباح لا إساك نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a nan kano a wannan yammaci na laraba yau muna goma ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2025 wanda wannan shine rana ta ƙarshe a wannan shekara ta miladiya a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 75 a cikin wannan littafi malam yake cewa ala qadri fadli almar'i ta'ti khutubuhu wa yu'rafu 'inda as-sabri fima yusibuhu wa man qalla fima yattaqihi istibaruhu faqad qalla mimma yartajihi nasibuhu كم قطئ زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحسد اشتر نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يسيحون دنا الصباح ودنا وانا أدديني نهي كمومي da falsafa ta rayuwa wadda take ta kunshi sunna ta ubangiji subhanahu ta'ala a rayuwar dan adam wanda ba ta canzawa malam ya fara da wannan baiti guda biyu ala qadri fadli almar'i ta'ti khutubuhu gwargwadon darajar mutum da matsayinsa da girmansa masifu suke zuwa masa wato jarraba jarabobi suke samunsa gwargwadon girmansa da darajarsa da matsayinsa wa yu'rafu inda sabri fi ma yusibuhu ana kuma gane wane ne shi yayin haƙuri akan abin da zai same shi wajen haƙuri akan abin da zai same shi na jarraba anan ake gane shi wane ne ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه wanda duk haƙurinsa ya yi ƙaranci game da abin da yake taka tsantsan kada ya same shi game da abin da yake taka tsantsan a kansa yake ƙoƙarin kare kansa daga gare shi idan haƙurinsa ya yi ƙaranci a nan faƙat ƙallamin mayar ta jihi na sibuhu to rabansa na abin da yake fatan ya cimma zai zanto kaɗan rabon abin da yake so ya cimma yake fatan cin masa to zai zaman to kaɗan ne waɗannan baitoci guda biyu kamar yadda muka ce baitoci ne waɗanda suke suranta falsafatul hayat a yadda ɗan adam yake rayuwa sunnar Allah a cikin halittarsa sunnatullahi min sunanil hayat asalin waɗannan baitocin waƙe ne na wani malami da ake kira ibnu zafar ibnu zafar abu abdullah muhammad ibnu abi muhammad ibnu muhammad as-saqalli wani malami da ake yi wa laƙabi da hujjatul dini sunansa muhammad ibnu abi muhammad ibnu muhammad alkunyarsa abu abdullah ana kiransa ibnu zafar as-saqalli mutumin saqalliya cikin ƙasar andalus ƙasar spain a yanzu amma ya yi zamansa ya zauna ya abin asalinsa mutumin asalinsa ɗan sakalliya ne kuma amma ya zauna a makka nan ya girma sannan ya rayu a sham ya rasu shekarar hijira tana 565 a shekarar ya rasu ya yi rayuwa irin mai wahala mai wahalar gaske musamman ta fuskar abin hannu ya yi rayuwa ta babu ta rashi duk da ilimin da yake da shi ya rubuta littattafai daban-daban saboda matsalar rayuwa ta sa ya aurar da yasa gawa da mutum da bai dace ba shi ko mutumin na ya ɗauki yar tashi ya tafi da ita ya je kai ta can wani wuri ya sayar da ita a matsayin baiwa to shi ne mai wannan baitoci da aka duba wa fayatul a'yan na ibnu khallikan ya kawo tarjamarsa akwai tarjamarsa a sayar alamin nubala wa fayatul a'yan a mujalladi na hudu shafi na 397 ya kawo tarjamar shi wannan malami da waɗannan baitocin nashi guda biyu baitun farko ya ce alaƙadar fadlil mar'i ta'ti khutubuhu ويعرف عند السبر فيما يصيبه gwargwadon darajar mutum da matsayinsa gwargwadon haka yake gamuwa da musibu da kalubale iri-iri yake wato kalubale ba haka kawai suke zuwa ba suna zuwa ne gwargwadon darajar mutum da kimar mutum mutumin da yake da babban buri a rayuwarsa yana da buri ko dai zama babban malami ko ya zama babban dan kasuwa ko ya zama babban dan siyasa yana dai so ya ga ya taka wani matsayi a ta rayuwarsa to abu shakka zai yi ta gamuwa da kalubale iri-iri gwargwadon yadda burinsa yake a rayuwa da irin matsayin da yake so ya cimma to gwargwadon irin kalubalen da zai rika gamuwa da shi da akabat wanda za su duka tare gabansa na a ga kai ya isa ga wannan matsayin da yake nema to shi ne ma'anar alaƙadari ahalil fadli ta'ati khutubuhu ko alaƙadari fadlil mar'i ta'ati khutubuhu الخطب والخطوب جمع الخطب والخطب ينا نفع المصيبة ينا نفع الابتلاء ابتلائي جربه to galiبي akan jarrabi bawa don a ga irin haƙurinsa jarrabar na ita ce za ta fito da darajarsa ta fito da shi wane ne shi ne abinda ƙarshen baitin yake nunawa wa yu'rafu inda sabri fi ma yusibuhu wa yu'rafu inda sabri fi ma yusibuhu idan yayi haƙuri akan abin da ya same shi haƙuri akan kaddara kamar yadda waka sani haƙuri kashi uku ne akwai haƙuri akan bin Allah al-sabru ala ta'atillah akwai as-sabru an ma'asiyatillah akwai as-sabru ala aqdarillah sai ya haƙuri akan yabi Allah ko ya haƙuri akan barin saban Allah ko ya haƙuri akan kaddara mara dadi da ta same shi to yana magana akan kaso na uku as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima kan wata kaddara mara dadi da ta same shi wanda yana daga cikin imani da Allah da imani bil qadar khairihi wa sharrihi to lokacin da mutum ya shiga jarraba irin haƙurin da ya yi da yadda ya fuskanci wannan jarrabawar da irin jajircewa da ya yi da tsayawa akan manufa ya ci wannan jarrabawa to a nan ne darajarsa za ta bayyana a nan ne ake gane cewa lalle wannan mutum mutum ne idan ya ci wannan jarrabawar to alamar take nuna cewa zai iya cimma gaci abin da yake bukata shi yasa Allah ke jarrabar annabawa baya barin su haka domin wannan jarrabar ita take karasawa su zama jajirtattu akan abin da suka zo domin sa akan aikin da Allah ya dora musu cewa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama fal-imamu ja'at ba'da al-ibtila sai bayan da Allah ya jarrabe shi ya ci jarrabawar Allah cewa ibrahim allazi waffa da annabi ibrahim wanda ya cika alkawarin wato ya cika ya ci wannan jarrabawar cikakkiya ce cikakke cikakken ci to yayin da mutum ya shiga wata jarabawa kuma ya iya harita ya iya cin wannan jarabawar ya iya tunkarar kalubalen da ya fito gazo ya tunkare shi akan hanyarsa ta yi cimma wata manufarsa sawan manufa ce ta ilimi manufa ce ta rayuwa manufa ce ta shugabanci kowace irin manufa wacce take babba ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaib ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaib to manyan abubuwa suna zuwa gurgurdan girman mutum gurgurdan girman mutum da darajarsa gurgurdan abin da zai kuma fuskanta shi yasa annabi ya ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal waɗanda Allah ya fi jarraba jarraba mai tsanani su ne annabawa sannan wanda ya fi kwatanta bin hanyarsu sannan wanda ya fi kwatanta bin hanyarsu wala ya zalul bala'u bin rajuli hatta ya turukuhu yamshi alal ardi wa laisa bihi khati'a nabi ya ce jarraba ba za ta gushe ba ga bawa ba za ta gushe ba tare da bawa har sai ya wayi gari yana tafiya a bayan ƙasa babu laifi ko kaɗan tare da shi to duk Allah ya kankare masa zunubansa to shi ne yake cewa wa yi orafu inda sabri fi ma yusibuhu sannan a baiti na biyu sai yake faɗar yake nuna maka alaƙa tsakanin haƙuri da juriya da kuma cin nasara gabin da mutum ya sa a gaba akwai alaƙa mai ƙarfi alaƙa kawiyya bainan najah wa bainan sabr shi ne yake cewa man kallafi ma yattaqihi istibaruhu faƙad ƙalla mimma yartajihi nasibu wato ana yana nuna cewa duk mutumin da zai kasa haƙuri ko haƙurinsa ya ƙaranci wajen fuskantar ƙalubale da jarabobi da suke fuskantarsa a tafiyarsa a ƙoƙarinsa a yunƙurinsa na ya ga ya cimma wata manufa ko ya cimma wata gaba ko ya cimma wani matsayi wanda ƙarancin zai ya samu ƙarancin haƙuri ko haƙurinsa zai yi ƙaranci fi ma yattaqihi cikin abin da yake gujewa tace jarrabar da yake gujewa kuma tana fuskantar sa kalubalen da yake kaucewa kuma yana ta fuskantar sa idan ya kasa hakuri da juriya wajen ya fuskanci wannan kalubale wajen ya tsaya akan manufarsa kada wannan kalubalen da wannan jarabobin su karkatar da shi daga kan manufarsa ko su canza masa tunaninsa ya tsaya a kan abin da yake kani shi ne daidai to in ya samu karancin haƙuri to ka tabbatar da cewa da wahala kuma ya samu cimma abin da yake buri domin zai zai karaya sai yusabu bilyas zai karaya yayin da haƙurin ya yi ƙaranci juriyar ta yi ƙaranci to shi kenan sai karaya ta same shi sai ka ga ɗan abin da zai cimma ba yawa in ma har ya iya cin masa shi ne ce faƙar ƙallamin ma yarta jihi nasibuhu abin da yake so ya cimma kasan da yake so ya samu a wannan yunkurin nashi da fafutukar da faɗi tashin sai zama ɗan kasan kaɗan ne wannan ga wanda ya iya samun abin da yake niyya kenan to wannan yana nuna maka cewa idan har mutum yana so ya cimma abin da zai cimma a rayuwa to wajibi ne ya zanto ya sifantu da haƙuri da juriya kuma ya sani cewa dole zai gamu da ƙalubale dole zai damu gaba saboda haka wannan baituka guda biyu talhis ne na falsafa falsafatul hayat ko sunna yake bayyana wa sunnatul hayat yana nuna cewa cin nasara da kaiwa ga biyan samun biyan bukata kaiwa ga samun wani kaso na biyan bukata to yana tattare da iko da Allah ya ba wa mutum na ya jure ya yi haƙuri ya fuskanci dukkan ƙalubalen da za su taso masa wanda duk ya karaya da sauri wanda duk ya karaya da sauri bai iya jurewa ba to da wahala sakamakon da zai samu a duniya ko a lahira ya zanto yana da yawa dan abin da zai samu dan kaɗan ne domin abin da ake samu na matsayi sawa'un cikin sha'anin lahira ne ko cikin sha'anin duniya ne to sai an hada da haƙuri kuma an fuskanci kowane irin ƙalubale an jajirce an kafe an tsaya ba tare da guguwar wannan ƙalubale ta fincike mutum daga inda yake ba ta yi jifa da shi almutanabbi a wani baitin sai yana cewa idza kanat nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam wa idza kanat nufusu kibaran wanda duk yake da zuciya zuciyarsa babba wato yana hankoran wani babban abu a rayuwarsa ko kuma a babban mutum ne saboda ka zuciyarsa babba ce to dole jikinsa ya wahala wajen cimma muradinsa dole jikinsa ya wahala wajen cimma muradinsa saboda muradin nashi yana da girma saboda muradin shi yana da girma abinda zuciyarsa take hango masa yana da girma to dole ne ya haƙura ya ji wahala ya kuma jure mata to wannan shine abinda waɗannan baitoci guda biyu suke nunawa sannan sai ibnu al-qayyim yake cewa kam quti'a zar'un qabla at-tamam fama dhannu az-zar'i fama dhannu zar'i al-mustahsan sau da yawa an girbe shuka kafin ta kai ga cika kafin ta kai ga nuna wani abu ya zo ya sa an girbe ta ko ta mutu ta kau fama zannu zar'il mustumik tsammaninka da shukar da daman ta kai lokacin girbewa idan zanto waccan shuka ce da bata kai lokacin girbewa ba amma wani abu ya zo sa an tafi da ita an girbe ta to ina ga wadda ta kai ta kai munzalin a girbe ta babu shakka ita ce tafi cancanta da girbewa wannan ita ma makula ce wacce take sama take maka wato zana maka yadda ya kamata ka kalli rayuwa rayuwarka da ta nan duniya ka zanto mai gaggawa na kaga ka cimma abin da kake so ka cimma na samun yardar Allah ta yadda lokaci ba zai kure maka ba mutum ya yi kyakkyawan tanadi ya zama a cikin shiri a kowane lokaci al'istidad lil'akhira ƙabla fawatil awad kafin lokaci ya ƙurewa mutum a nan ibnul qayyim alaihi rahmatullah ya kwatanta ɗan adam a nan rayuwarsa ta duniya ya kwatanta shi da shuka shuka wannan da muke yi sannan mutuwa kuma ya kwatanta ta da girbi lokacin mutuwa shine lokacin girbi rayuwar da muke ciki ita ce shukar rayuwarka ita ce shukar lokacin mutuwarka shine lokacin girbi sai ya ce kam kuti azzar'u qabla tamam yana nufin da dama daga cikin shuka wanda anan yana nufin rayuwar dan adam yana nufin rayuwar mutane ana girbe shi qabla tamam kafin lokacin girbewar yayi kafin ya kai ga matakin da za a girbe shi wani abu zai gindayo kuma a kawar da wannan shuka ko dai wani abu ya zo ya same ta na lalacewa ko na fari da zai tafiyar da ita ko wasu kwari da su cinye ta ko wata ja'iha ko wata gobara ko wata iska da za ta tafiyar da wannan shukar kafin lokacin girbe ta yi irin wani ana samu da yawa to anan yana nufin amarun nas yana nufin shekaru da Allah ya ba wa mutane rayuwa da Allah ya ba wa mutane yana nufin cewa da yawa daga cikin mutane sukan mutu a lokacin da suke lokacin samarta ko lokacin da suke yara ƙanana suna mutuwa fi sinni shabab ko fi sinni tufula wanda shi ne ya kwatanta da shukar da bata kai lokacin girbewa ba yaro ɗan ƙarami wani ma jariri wani ya ɗan fara tasa wani ya fara zama wani ya fara rarrafe wani ya fara tafiya wani ya ɗan fara yan shekaru wani yana cikin samartakarsa da gajiyar ƙarfinsa to amma sai mutuwa ta zo ta tafi da shi to sai ya ce fa ma zannu zar'il mustahsad to ina me kake tsammanin shukar da daman ta kai matakin da koyaushe aka girbe ta ba a ci mamaki eh lokacin girbe ta yayi ta gama cika ta gama nuna lokacin cire ta yayi anan yana nufin kibarus sin masu abin tsofaffi wa man tsala alaihim wa man tsala bihim al'umr da waɗanda suka yi shekaru anan sako yake aikawa cikin abubuwa guda biyu abu na farko annal mauta la ya'rifu umran mutuwa bata san wani shekaru ba ba ruwanta da shekaru wannan yaro ne karami wannan babba ne bari ta dau babba ta kare karami mutuwa bata san wannan kamar yadda azzar al-akhdar shuka wadda take koriya shar shine lokacin shabab wadda lokacin girbe ta bai yi ba amma sai a zo a tafiyar da ita saboda wata larurar da ta taso sai ta tafiyar da ita to fa kaifa bi man balaga min al-umri itiya ya ga wanda ya tsufa tukob kaga wannan babu aula shine aqrabu lil ajal shi yafi kusa da ajali shine aula bir rahil shi yafi cancanta ya tafi asbaha hashiman mustahsadan ya waye gari kamar karmami ya ratattake idan har wancan da yake cikin gaje karfinsa garjin karfinsa ya tafi na ga wanda ya tsufa tukub ya ratattake fa huwa aula bir rahim ce fi cancanta ya tafi shine kusa da ajali sako na farko kenan sako na biyu kuma kwadaitarwa yake akan ka zama ashiri ka zama kowane lokaci a cikin shiri kada matashi samartakarsa da karancin shekarunsa su ruɗe shi yanzu ta cewa ai shi da sauran tafiya akwai yana da lokaci bayan zuba kada wannan ya ruɗe shi hakanan shi kuma babba kada ya gafala kada ya manta cewa kusa yake da tafiya wancan kada ya rudu cewa akwai sauran lokaci shi kuma babba kada ya rudu cewa kada ya manta da cewa tafiyarsa tana kurkusa idan har mutuwa za ta dauke wanda ba a tsammanin mutuwa ta tare da shi fa ma halu man zaharat alaihi alamatuhu to ina ga wanda alamar mutuwa duk ta bayyana gare shi ga tsufa nan ga furfura nan ga cututtuka iri-iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sun riƙe shi rub sun lazimce shi ba waɗanda suke zuwa su tafi ba ma yana tare da su ko da yaushe wanda Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu wa ma lil-zalimin min nasir Allah ce awalam nu'ammirkum ashe ba mu ba ku tsawon rai ba ma yatazakkaru fihi man tazakkara don lokacin da mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a ciki waje a kuma nazir ko mai gargadi ya zo muku ba mu yi muku wannan ba alhassan albasri yake cewa al'umur alladhi ya tazakkaru fihi man tazakkar shi ne arba'una sana wahab ibn manabbih cewa ma 20 na sana shekara 20 amma al-hasan al-basri yace 40 sana ana nufin shekara 40 shine lokacin da mutum ya kai ganiyar karfinsa walamma balaga ashuddahu wa balaga 40 sana masruq ibn al-ajda al-kufi rahimahullah yana cewa idza balaga ahadukum 40 sana falyakhudh hidrahu min Allah azza wa jalla idan ɗayan ku ya kai shekara 40 to ya shiga taitayinsa idan ɗayan ku ji cika shekara arba'in ya ce to shiga taitayinsa haka na ibn abbas yana ce al'umurin da zai a azarallahu ilabni adama arba'u na sana shekarun da Allah yake yanke hanzari daga ɗan adam yake yanke wa ɗan adam hanzari shi ne shekara arba'in amma ruwayar da take mafi inganci daga abdullahi ɗan umar shi ne sittu na sana shekara sittin wani shi ne abin da aka ruwaito daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kuma ya tabbata a cikin sayul bukhari hadithin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu manzala ke cewa a'azara Allah azza wa jalla ila imri'in akhara umrahu hatta ballagahu 60 sana a'azara Allah ila imri'in Allah ya yanke hanzarin mutum akharahu akhara umrahu hatta ballagahu 60 sana Allah ya jinkirta masa rayuwarsa har ya kai shekara 60 to a yanke masa uzuri in dai a cikin wannan shekarun bai faɗaka ba bai gane abin da yake ciki ba bai yi wa kansa karatun tanatsu ba to wannan ba shi da kuma wani sauran hanzari ba shi da hanzari shi yasa wanda zai ƙetare wannan shekarun bai shiryu ba to sai nadiran kaga wanda zai shiryu da zai haura shekara 60 yana barna yana da wahala kaga yayi rubus Allah ya riga yanke masa hanzari sauraka wannan kira ne zuwa ga abubuwan nan guda biyu mutum ya sani cewa ita mutuwa ba ta san lokaci ba ba ta ba ruwanta da lokaci sannan kuma abu na biyu shiri mutum ya zama a cikin shiri yaro mai ƙananan shekaru kada ya rudu ya ɗauka ai da saura a gabansa ya ga wani kakansa ya shekara ɗari ya ɗauka shi masa ya shekara ɗari kada ya wannan hasashen ya ja shi to shi kuma babba kada ya gafala shi kuma babba kada ya gafala ya rafkana yana yi yin abu kamar bai fahimci cewa tafiya ta zo ƙarshe ba ya rika abubuwa kamar irin ɗan shekara goma ko ashirin ba ya fahimtanta cewa fa tafiya ta zo ƙarshe to a kuri ya yi wannan kwai mautul fuja wanda yana daga cikin ashiratu sa'a an ya zahara mautul fuja fuja mautul fuja mutuwar bazata yana daga cikin alama alkiyama mutane su dinga mutuwa ba mutuwar ba zata yanzu dai kana ga dai abin da yake ta faruwa mutum ne ya tashi lafiya lau amma sai ka ji wuf an ce ya tafi to sai hikima ta gaba ibn al-qayyim yace ishtari nafsaka fasuqu qa'ima wath-thamanu mawjud ita ma wannan maqula ce falsafiya falsafatul hayat wal amal lid-dar al-akhirah وتلخص علاقة الإنسان بربه وبالدنيا وأن مغانا تنا تترى مك علاقة كده أبنجزن كده كما علاقة كده وانا الدنيا علاقة كده وانا الدنيا yace ishtari nafsaka ka fanshi kanka yana nufin cewa kowane mutum bawa ne ga sha'awarsa ko ga duniya ko ga zunubansa ko ga shaidanu ma'ana ya bautar da kansa bai sani ba ga bin sha'awar rayuwarsa abinda ransa yake so ce ta yi sa abdul dinar ta yi sa abdul dirham ta yi sa abdul khamisa annabi sallallahu alaihi wasallam kirawo mutumin da yake mutuwar neman duniya akan akan neman duniya ya yadda ya jefa kansa cikin kowane irin haɗari zai rayu ko zai mutu bai damu ba shi da abin da yake bukata ya ga ya samu abin duniya ya samu naira da dala shi ne abduldinar abduldirha annabi ya ce wannan ya halaka ya halakar da kansa annabi ya kira shi abduldinar abduldirham abdulkhamisa ba abin da yake gabansa sai yadda zai tara duniya yadda zai shiga manya-manyan motoci yadda zai shiga manya-manyan gidaje yadda zai rika fita ta kasaita ana nuna shi ana maganarsa irin yadda an karo na ya yi fakaraja ala kawai fi zinatihi yana daukan hankalin mutane yayin da mutum ya zanto duk rayuwarsa ya takaita ta a cikin neman duniya da tara ta to ya zama bawanta ya zama bawan duniya shi ne yake cewa ishtari nafsaka ka fanshi kanka ka yanta kanka ka yi duk yadda za ka yi ka kwaci kanka a cikin da baibayi kake na saban Allah ya biya kukulle ka ya daddaure ka ta ko'ina ya da baibaye ka ta ko'ina yi kokari ka kwance wannan da baibaye na saban Allah da yake daure da kai ka mai da kanka zuwa ga da'ar Allah subhanahu wataala ka mai da kanka zuwa ga neman kusanci da Allah subhanahu wataala da neman yardarsa da wanne zaka kubutar da kanka ka yanta kanka daga hasara ka yanta kanka daga fada wuta ina ishtari nafsaka fasuqu qa'ima kasuwar tana nan tana ci kasuwar tana nan tana ci yana nufin wannan duniya ya wasafta ta da qa'ima wato tana nan tana ci ma'ana har yanzu akwai sauran dama a gabanka damar bata kare ba matukar mutum yana da rai to kofar tuba tana nan a buɗe kofar kyawawan ayyuka tana nan a buɗe saboda haka suqul amal lil akhirah wa suqut tawbati ila Allah wa babu tawbati ila Allah la zala maftuha ka cin kasuwar lahira a nan duniya ake yin ta to duniya tana nan har yanzu kai ma kana nan da ranka baka mutu ba kana numfashi to har yanzu da kai ake cin kasuwar idan kai wasa kasuwa ta tashi tashin kasuwa shine mutuwarka in kai wasa kasuwa ta tashi to shikenan damar hada-hada da saye da sayarwa fa ta kare maka ba abin da yake gabanka kuma sai na dama sauri a ci kasuwar da kai ta yaya za a ci kasuwa da kai ta hanyar istighfari da tuba da komawa ga Allah da kyawawan ayyuka guzurin kyawawan ayyuka nan ne ake yin wannan guzurin nan ne ake cin kasuwar a nan ake sayarwa a saya ka yi ƙoƙari ka fanshi kanka tun kasuwar tana ci kafin kasuwar ta tashi ya ce maka wasamanu maujud kuma kuɗi suna nan a hannu ba ka rasa kuɗin ba da za ka fanshi kanka yana so ya nuna maka cewa kuɗin nan da za ka fanshi kanka ba mai wahala ba ne kakka ɗauka yana nufin dukiya irin wannan ta naira da dala da sauransu ba ita yake magana ba a yana nufin al'umur rayuwarka tana nan tare da kai kana numfashi ƙofar tuba tana nan a buɗe ƙofar kyawawan ayyuka tana nan to matuƙar akwai rai a jikinka to kana nan da rike da dukiyarka da za ka iya sayan aljanna da shi matuƙar ranka yana tare da kai to kuɗin da za ka iya fansar kanka yana tare da kai za ka iya fansar kanka ka samu gidan aljanna kamar ana ibn al-qayyim yana cewa kakka kawo hanzari ka ce kai baka da kuɗi ko kuɗinka ba za su kai ba sai da ka fanshi kanka la ta'tazir bil faqr al maddi aw bil ajz al mali ka ce ba kuɗi ko kuɗinka ba zai isa da za ka fanshi kanka ba a'a anta tamliku thaman kudin na nan a hannunka kuma mallakinka ne wa bihi tastati'u an tunqidha nafsaka al'an a yanzu yanzu kana iya kwaci kanka ka yanta kanka kudin kuwa da yake hannunka shine baqiyatu umrik sauran rayuwarka sauran numfashinka da yake tare da kai fa badir wasta'jil yi sauri i gaggawa kakka yi jinkiri kakka yi sanyi kakka tsaya jan kafa yi maza Allah ya riga ya sayar maka ya sayar maka ka karbi cinikin da ya maka inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya kawo maka aljanna kusa da kai ya ce gata amma ba ni kanka da dukiyarka gaba ɗaya gata riƙe wasil'atullahi ghaliya kadar ubangiji tana da tsada amma duk da haka yi wannan ciniki da kai fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih ku yi albishir ku yi farin ciki da wannan cinikin da kuka yi da Allah domin kuka ci riba shi yasa a ƙarshen ayace wa zalika huwal fawzul azim wanda ita ce babbar riba ba riba da ta kai wannan akwai cikin mutane waɗanda suka yarda da wannan cinikin wabinan nasi man ya shiri nafsa hufti za a marzatillah wallahu ra'ufun bil ibad shi daga cikin mutane akwai wanda yake sayar da kansa ne yadda neman yardar Allah ya yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen neman yardar Allah sauraka cinikin yana nan cikin sayo muslim حديث أبو موسى الأشعري عفوا أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها دم متاني كل سنة سمكو كل متاني سمكو سكي كما ما سير دكان سني ciniki suke cinikin kawunansu suke to amma wani zai fanso kansa wani kuma zai halaka kansa to haka rayuwar take saboda haka anan da ya ce ishtari nafsak ya nufin ka yanta kanka daga saban Allah ka yanta kanka daga bin san zuciya ka yanta kanka daga duniya da shaidanu ka yanta kanka daga bautar wani ba Allah ba ishtari nafsak fasuqu qa'ima as-suq ila nufin rayuwar kana nan da ranka har yanzu saboda ka da kasuwar da ake ci kana ci kofar tuba tana nan a buɗe kofar tuba tana nan a buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yaqbalu tawbata ibadihi wa tawbata abdihi ma lam yugharghir Allah na karɓar tuwon bawansa matukar bai zo gargara ba matukar bai zo gargara ba Allah yana bonanza ta karɓar tuba kullum inna Allah ya bsutu yadahu bin laili li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'ul layl haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah yana shimfida hannunsa da daddare don wanda ya laifi da rana ya tuba cikin dare ya yi laifi da rana to da daddare hal min ta'ibin fa atubu alaihi akwai wanda zai tuba in karɓi tubansa ko mai tuba in karɓi tubansa haka Allah yake ta yin afala ya tubo na ilallahi wa astaghfiruna ba za su tuba ba su nemi gafara ta haka Allah yake tallar tuba kullum don wanda ya laifi da rana da daddare ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'ul layl wanda kuma ya laifi da daddare da rana ubangiji yana shimfida hannunsa ka zo ka zo bawa na ka zo in ka tuba in yafe maka ka zo ka tuba in yafe maka wani irin ubangiji ne muke da shi mai karamci haka ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rude ka game da ubangijinka mai karamci wani bawan Allah ce karamuka ya Allah karamcin naka shi ya rude ni baka hana ci ci da sha da lafiya ba duk da ina saba maka sai nake zaton kamar ba abin da zai zaka yi min kuma karamcin da kake min shi ya rude ni to ubangiji yana wannan tayi a kullum ka zo ka zo ka zo ka zo wanda ubangiji ne yake farin ciki da bawansa in yayi tuba farin cikin da ubangiji yake yi da kai yayin da ka tuba ka dawo gare shi ya fi kai farin cikin da kake yi na ka tuba shi ya fi ka farin ciki to saboda haka a nan kun ga dai jumla ce kankanwa اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود yanar jumloli ne guda uku fanshi kanka har yanzu kasuwa tana ce kuma kudin da za ka fanshi kanka akwai shi a hannunka shi ne baƙiyyatu umrik sauran rayuwa da Allah ya baka amma gaba ɗaya taƙaita maka falsafar rayuwarka da alaƙarka da ubangiji to sannan sai yake cewa labudda min sinatil ghaflati wa ruqadil hawa walakin kun khafifan naumi fa hurrasul baladi yasihun dan sabah shi labudda min sinatil ghafla dole ne a samu gengedi a sanadiyar gafala gengedin gafala gengedin rabkanwa wa ruqadil hawa da bacci na san zuciya da bacci irin na san zuciya walakin sai dai kun khafifan nau ka zamo ba mai nauyin bacci ba ka zamo baccinka sama-sama ba mai nauyi ba fahurrasul baladi ya sihun ɗan sintiri da daddare suna ta kira fa suna ta kwale kira dana sabah asuba fa ta matso lokacin wayewar gari ya matso a nan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yana bayanin fiqhun nafs wa ta'amuli مع فترات الفتور akwai ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'ar bashariya da Allah ya halicci ɗan adam da ita ta rauni wa kulikal insanu da'ifa ɗan adam yana da rauni tun lokacin da aka halicce shi haka halittarsa ta zo ba irin halittar mala'ika ba ba irin halittar mala'ika ba shidda ba gilazun shidad ba haka Allah ya dan adam ba Allah ya shi dan mutum halitta ce mai rauni halitta ce da Allah ya dasa mata sha'awa ba irin halittar mala'ika ba halittar mala'ika ba ta da sha'awa ba su da sha'awa ba dan adam shi yake da sha'awa yana sha'awar kuɗi yana sha'awar mace yana sha'awar kaza yana sha'awar kaza mala'ika duk bai da wannan saboda ka wannan ita ce tabi'al bashariyya to wani ɗabi'a ta bashar ɗabi'a ta bashar waɗanda ba su da isma irin ta mala'iku Allah bai katange su ba irin yadda ya katange mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to dole ne dan adam ya sanya zai yi ta'amuli da wannan ɗabi'ar da Allah ya dasa a jikinsa da garizar da Allah ya dasa masa ya zai ta'amuli da ita na farko dai ya fara cewa labudda min sinatil ghafla akwai gengedi na gafala akwai sanda dan adam saboda ɗabi'arsa zai gengeda ma'ana zai iya fadawa cikin wani kurakurai ko ya gafala da wani abin da yake mai muhimmanci a rayuwarsa ta duniya wanda zai zama masa amfani a lahirarsa amma sai ya gafala ya shagala kamar wanda dan gengedi zai kama shi kaɗan to dan adam zai iya samun wannan labudda min sinatil ghafla dole ne a ɗan samu waɗansu ‘yan kurakurai wani ɗan shiririta akan wani abu mai muhimmanci da Allah ce ka yi amma ka shiririce ka bashi ba ka yi ba duk wannan dole ne a same ta tare da kai kai ɗan adam tun da kai ba mala'ika ba ne labudda min sinatil ghafla wa ruqadul hawa da sanda son zuciya zai sa har kai bacci ka fada cikin zunubi ka fada cikin saban Allah wancan sina ce wadda tana faruwa ga kowane dan adam yayin da shaidan ya dan wabce shi kadan kafin ya fusgo kansa da masahum dalladheena taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wannan siratul hawa ba wanda yake yake iya kwatar kansa daga wannan a ce ba zai samu irin wani rafkanwar ba ɗan gyangyaɗi ya ɗauke shi amma nan da nan ya buɗe ido sannan wani lokaci kuma ruƙalul hawa san zuciya zai sa ya nutsu ya yi nutso cikin saɓon Allah kamar wanda bacci zai ɗauke shi gaba ɗaya bai san me ake ba to kamar anan ibn al-qayyim yana yi maka shimfida da cewa kada ka kada ka kamu da al-yas la taqnatu min rahmatillah kada ku samu ibi kauna daga rahmar Allah qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina waɗanda kuka zarbe cikin saban Allah kuka wuce iyaka la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta dukkanin zunubai dukkanin zunubai inna Allah huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai anan yana maka cewa gafala wani lokaci ma mutum ya bige da bacci cikin saban Allah wani juz'un ne min bashariyati wani yanki ne na zaman sa mutum don haka ba ba wani abu bane dan yayi gengedi a wani lokaci ba dan samu ira gajiyawa ko shiriri cewa da wannan lokaci sai dai muhimmi ya san ya zai ya zai farka shine babban muhimmin abu ya zai farka shine ce walakin kun khafifan nau zan baccinka ba mai zurfi ba kakka zarme cikin saban Allah kuma ka manta da farfadowa da dawowa kan hanya wanda ita ce annasihar jauhariya ƙiƙanin nasiha idan bacci ya fara ɗaukan ka to kada ka yarda ka bari baccin ya yi nauyi idan baccin ya fara ɗaukan ka ka fara wani abu na saban Allah to kakka yarda ka zarce a cikin wannan sabon Allah yi maza ka dawo alladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah istaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun in sun zalunci kansu ko sun aikata alfasha sai su tuna Allah sai su nemi gafarar ubangijinsu wane ko mai gafarta zulmi ba Allah ba shi ne walam yusiru amma ba sa dogewa akan abin da suke yi na laifi ba sa dogewa akan abin da suke yi na laifi walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna alhalin suna sanar cewa laifi suke yi kuma su ci gaba da wannan laifin a'a kakkai da baccin kai nauyi walakin kun khafifan naumi kakkai da baccin nan naka ya dauke ka yayi nauyi ka yi ƙoƙari da zarar an faɗakar da kai ka farka duk wani irin sauci da zai da za a yi maka kowace irin yan miliya ce ta tashe ka ɗan wa'azi ne aka yi maka ya maka tasiri aya ce ka ji hadisi ne ka ji ya maka tasiri a wani abu ne ya faru na wa'azi a gabanka wani abu na izina da ya faru a gabanka yi maka tasiri shi ne kun hafifan nau ka zama baccinka ba mai nauyi ba ya zanto ɗan abu kaɗan zai iya farkar da kai daga wannan baccin ka duba mai faɗi ya zanto za ka iya tashi daga wannan baccin cikin sauƙi inda haɗarin yake kai bacci mai nauyi shi ne ka zaƙi ka nitsi cikin saɓan Allah ka yi tabbin dumfudim a cikinsa to a lokacin kuma shaidan lokacin da kake bacci kabar wani abinka mai tsada a lokacin barawo zai saɗaɗo ya tafi da wannan abin naka mai tsada baka sani ba to a lokacin da kake cikin wannan saɓan Allah a lokacin kuma iblis shi ma zai saɗaɗo ya tafi da imaninka sace imaninka shi ne ce wa hurrasul balad ya siho hurrasul balad masu gadi a gari 'yan sintiri da daddare fa to sun fara yaya kuwa da shela suna cewa dana sabah asuba fa ta matso waye shirya gari zai waye wanda yana ishara ce ila qurbun nihaya cewa an zo fa ƙarshe اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه القيامة تامطه أنا حراس البلد يعرف من زنن الله da malamai da masu wa'azi su ne hurrasul balad kullum gaya maka suke ko dai alkiyama ka kai ta matso ka tsufa mutuwa ce a gabanka faman mata kamat kiyamata da zarar ka mutu alkiyama ka ta tashi ko kuma alkiyamar gaskiyan ma'ai ta matso bakar ja a shiratuwa Allah ce duk wani sharaɗi na tashi alkiyama ga shi na yazo manya-manyan sharaɗin da sun bayyana bu'istu ana wasa'ata kahatai haka annabi ce wa shara ila usbu'i was-sababa annabi ce ni tsakanina da alkiyama kamar wannan tazarar da take tsakanin wannan dan yatsan da wannan dan yatsan to in ma baka dauke ta alkiyama ba to ka sani cewa a kwanakin ka fa karewa suke kwanakinka ka tsariya suke fahuna fahuwa huna yunabbihu ila qurbir rahil lokacin tafiya yayi tashi kai shirya ka hada kayanka lokacin tafiya yayi sannan kuma kama annas sabah idan garin Allah ya waye haske ya bayyana to komai zai fito bararo baro tangaran za ga komai to haka ne alkiyama ita ma yadda ta zo yau ma tubla sara'ir wani abu na koyi za ta bayyana shi kuma lokacin aiki ya ƙare lokacin aiki ya ƙare saboda haka kamar nan ibn qayyim yana cewa ya dan uwa idan ka fara gajiya kakka yanke kauna idan ka dan gafala ka dan a cikin tafiyar da kake yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala iyaka iyaka an taghitta fi nawmik ina maka gargadi ina maka gargadi kakkashanta ki ka fara nin wato min shari a cikin baccinka kai bacci mai zurfi fatafu fatafutuka alqafila ayari za su tafi su bakka gari ya waye ayari za su tafi su bakka kana nan kana ta bacci farrahilu qalib lokacin tafiya ta matso mai shela a cikin matafiya ya fara shela yana cewa asuba ta kusa a tashi a shirya a kintsa tafiya za a yi saboda haka kunga cikin 'yan kalmomi kaɗan ibn al-qayyim yana nuna maka yana siffanta maka ɗabi'ar ka ta ɗan adam ba a ce ba za ka zama mai laifi ba wani lokaci za ka yi laifi ko babba ko ƙarami amma ka san yaya za ka kwaci kanka ka kukuta ce kun hafifan nau ka zama mai baccin kayya ka bari ya nauyi rasul baladi ya siho dana sabah masu sintiri fa da daddare sun fara shelantawa cewa asuba fa ta matso saboda ka maza maza ka farka ka shirya ka daura kaya za a yi gaba Allah ka samu dace lokaci yayi za mu tsaya ana abinda muka faɗa da dai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh